الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في, ال... في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ البلاغ المبين ونصح العباد ببيان الدين فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه جل في علاه في الغيب والشهادة والسر والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون إن الواجب على عبد الله المؤمن أن يكون في هذه الحياة ناصحا لنفسه مجاهدا لها على لزوم الطيبات من الأقوال والأعمال والصفات وأن ينأى بها عن كل خبيث رديء سيء لأن في الصالحات فلاحة وفي الخبيثات هلاكة ولا يستوي هذا وهذا عند الله يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ولقد عد العلماء رحمهم الله هذه الآية الكريمة من سورة المائدة قاعدة جامعة في أحكام الشريعة وأصلا عظيما في باب الأدب وتهذيب النفوس وأطرها على الحق ومباعدتها على الباط عن الباطل لأن ربنا جل في علاه لا يستوي عنده الطيب والخبيث وهذا يتناول الأشخاص والأقائد والأقوال والأعمال والصفات فكل ذلك لا يستوي فيه عند الله الطيب والخبيث فلا يستوي عنده الطيب من الأشخاص والخبيث ولا يستوي عنده الطيب من الأقائد والخبيث ولا يستوي عنده الطيب من الأقوال والخبيث ولا يستوي عنده الطيب من الأعمال والخبيث كما أنه لا يستوي عنده الطيب من المال والخبيث فكل ذلك لا يستوي عند الله عز وجل بل بينهما فرقان كبير وبون شاسع أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصر أقولنا وقلوبنا لفهم الخبيث وتمييزه من الباطل وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا وأن يثبتنا على الأقائد الصحيحة الطيبة المتلقى عن الوحي المنزل عن الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم مسلمين bayan godiya ga Allah ta'ala wanda shi ne dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa nasa ne halittarsa ce mallakarsa ne kuma shi ke gudanar da komai a ciki kuma komai bawa ne a gare shi hakanan kuma yabo ya tabbata gare shi a lahira shi ne alhakimu mai hikima gwani wanda ba a cin gyaransa labarinsa duka gaskiya ne hukuncinsa duka adalci ne shi ne kuma masanin komai ciki da waje ya san dukkan abin da yake shiga cikin ƙasa ya nutso a cikinta ya kuma san abin da yake fita daga cikinta ya san abin da yake sauka daga sama yana sane da dukkan abin da yake hauhawa zuwa sama kuma Allah shine ar-rahimu mai yawan jin kai kuma al-ghafuru mai yawan gafarta zunubai muna roƙon Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ji kanmu mun shaida da cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma mun shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah ya isar da saƙo matuƙar isarwa sannan ya yi nasiha ya ba da haƙƙi ga dukkan bayi ta hanyar bayanin addini babu wani abu na alheri da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah sai face annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya yi bayaninsa babu wani sharri da zai nesanta mutane daga Allah kuma ya zama sababinsu na shiga wuta sai face manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsoratar akan haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa salati da sallama da shi da alayen gidansa da sahabbansa da kuma dukkan waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar bibiya da kuma ɗa'a ga dokokin Allah a aikata abin da Allah ya ce a aikata a nesanci abin da Allah ya hana ya ce kar a aikata a kiyaye shi ko an ɓuya a kiyaye shi ko a bayyane kuma mutum ya riƙa kiyayewa Allah irin kiyayewar wanda ya san cewa Ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa, ya ku muminai, wajibi ne akan kowanne mutum mumini kuma bawan Allah, ya zama a wannan rayuwar shi mai nasiha ne ga kansa, zai dubi kansa, ya ce baka kyauta ba, ka gyara kanka. kuma shi mai mujahada ne mai ƙoƙari ne wajen ya lazinta wa zuciyarsa da jikinsa su lazinci addinin Allah da bin dokokin Allah ta hanyar maganganu ta hanyar ayyuka da kuma siffofi da ta'adu na gari kuma sannan wajibi mutum ya nesanta kansa daga dukkan wani abu wanda yake mummuna ƙazami marar kyau domin kuwa dukkan abubuwa waɗanda suke za su zama sababin ya zama ya samu babban rabo to suna cikin as-salihati suna cikin kyawawan ayyuka ma'ana zamanka cikin ƙauli mai kyau fi'ili mai kyau siffa mai kyau shine zai baka damar ka samu falahi falahi malamai suna cewa abinda ake nufi da alfalah shine cin nasara a duniya da cin nasara a lahira cin nasara a duniya shine nesantar duk wani abun da zai cuce ka a duniyance kuma ka samu duk alherin da zai amfane ka sannan cin nasara a lahira shine nisantar duk abin da zai cuce ka a lahira shine shiga wuta da kuma kusanta da kuma samun abin da zai amfane ka a lahira shine shiga aljanna kan an ce falahi ma'anarsa na duniyar da kuma na lahira baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya bamu duniya da lahira ya ku bayan Allah kuma abinda zai halaka mutum a duniyarsa da lahirarsa yana cikin alkhabithat miyagun abubuwa da za su cutar da shi kuma a wurin Allah lalle da kyakkyawa da mummuna ba su taɓa zama ɗaya ba Allah ya ware abu mai kyau sunansa mai kyau abu mummuna sunansa abu mummuna ta ɓangaren maganganu ko ta ɓangaren ayyuka ko ta ɓangaren siffofi Allah ta'ala yana faɗi ƙul ka ce la yastawil khabithu wa tayyibu mummunan abu da kuma da kuma kyakkyawan abu to ba sa zama abu guda daidai wa daida a wurin Allah walau a'jabaka kathratul khabith ko da shi wannan mummunan yawan da yake da shi ya baka sha'awa don haka ba a kallon yawa a wajen me za a bi in kai mai hankali ne kana bin gaskiya ne ko kaɗan ce ko masu binta kaɗan ne to wajibinka ka bi abin da yake daidai in ko ka kalli yawa abu kaza ya fi yawa ko mutane masu aikata kaza sun fi yawa bari in zama tare da su to za ka halaka domin mafi yawan waɗanda Allah maɗaukaki ya ba mu labari sun fi yawa a cikin alƙur'ani ko dai ya ce marasa hankali ko kuma ya ce waɗanda suke marasa ilimi jahilai walakin na aksarahum la ya'lamun walakin na aksarahum yajhalun haka za ka riƙa ji Allah maɗaukaki yana faɗi ko a ce taɓaɓɓu su ne suka fi yawa kuma idan kai mai karanta tarihi ne mai bibiyar abin da malaman tarihi suka rubuta ne tun daga lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam har zuwa yau dinnan da muke ciki babu ranar da mutanen kirki suka fi mutanen banza yawa annabi sallallahu Alaihi wasallama yana nan da rai ma kuma ya bar duniyar a haka don haka yawa bai taɓa zama ma'auni da za a auna gaskiya ba auna gaskiya ne da abin da mai gaskiya ya ce shi ne gaskiya wane ne mai gaskiya kuma wane ne wanda sunansa ma shi ne alhaƙo shi ne Allah ta'ala in ya ce dama za a bi to duk yawan waɗanda suka bi hagu to ba daidai suke ba ka bi inda Allah ya ce shi ne za ka zama cikin mutanen kirki don haka ka yi ƙoƙari ka lazimci daga cikin maganganu masu kyau daga cikin ayyuka masu kyau masu tsarki masu daɗi hakanan daga cikin siffofi kar ka zama ka siffantu da siffofin da suke miyagu don Allah maɗaukaki ya faɗa walau a'jabaka kafratul khabith ko da wannan mummunan yawansa ya burge ka ya baka sha'awa sai Allah ya ce fattaqullaha ya ulil albab nan sai ya amfani da ulil albab su wane ne ulul albab ma'abuta hankula ya ku masu hankali to ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah la'allakum tuflihun ko kwa samu babban rabo duniyar ku da lahirar ku malamai sun kalli wannan aya ta cikin suratul ma'ida suka ambata mana cewa wannan aya ƙa'ida ce ƙa'ida ce mai faɗi wato kamar wata doka ce ga mammiya da take da alaƙa da hukunce-hukuncen shari'a baki ɗayansu kuma asali ne ginshiƙi ne babba a babin ladabi da halaye na ƙwarai da mutunci da kuma yadda ɗan adam zai tilasta wa ransa ya bi daidai ya bi gaskiya ya kuma tilasta wa ransa akan ya nisanci ƙarya ya nisanci ɓarna domin ko ubangiji subhanahu wata'ala magana mai kyau da magana mummuna to ba daidai ba ne a wurinsa hakanan aƙida mai kyau da aƙida mummuna ba daidai suke ba a wurinsa al'ashkhas hakanan mutane da mutum mummuna da mutum mai kyau kyau nan ba ina nufin na surar jiki ba amma kyau na zuci na imani na aikin kirki na halaye na ƙwarai to mutumin kirki ba daidai yake da mutumin banza ba a gun Allah hakanan siffofi siffofi miyagu ba daidai suke da kuma siffofi waɗanda suke masu kyau ba don haka ashe abin da yake wajibi a kanka ya kai bawan Allah ka duba aƙidu masu kyau ka bi halaye masu kyau ka bi maganganu masu kyau su za su fito daga bakinka hakanan ayyuka masu kyau su za ka riƙa aikatawa kar ka aikata aikin da za ka cuci wani duk abin da ka san in an ka aikata shi wani zai cutu to haramun ne ka aikata kada ka yi don ka bewa wani haushi kada ka yi don ka yi ramuwa in an maka mummuna Allah maɗaukaki abin da ya tarbiyyantar da mu shine idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid in wani ya maka mummunan abu to kar karama da mummuna karama masa da kyakkyawa ba dolanci bane ba rashin wayo bane wani in an gaya masa wannan nasihar sai ce ya za a yi ma mutum ya mun mummuna ni kuma in tsaya wai in masa kyakkyawa ni annabi ne la ilaha illallah to baka so ka zama mai hali irin na annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam an masa mummuna da ya tashi ramawa sai ya rama da mai kyau aka zage shi aka ci masa mutunci aka sha kwalarsa aka kore shi daga gari amma ran da ya ci garin maka da yaƙi da ya shigo garin maka da aka taru gabansa an tsammanin zai umarni duk kafirai aje a kashe su sai ce ku tashi duk an yafe muku kai wannan sai ka ga cewa wanda yake mai tsananin gaba gare ka sai ya juya ya zama mutumin kirki maganar Allah ce wallahi ba ta canzawa karka ce wai ai kai kana da experience ɗin rayuwa da zama da mutane filosofin ka na fahimtar rayuwa shi za ka tafi da shi in'in mahalicinka ya fi ka sanin kanka shi ne ya faɗi cewa in ka mayar da mai kyau to ka fi cin nasara hatta akan abokin gabanka shi da kansa sai ka fi ƙarfinsa sai ya juyo ce ashe ni ina ta kintsa wannan mutumin filan zan halaka shi zan masa kaza ashe shi ba ta nima yake ba sai ka ga ka daina sai ka zama mutumin kirki to haka ake so ka yi ƙoƙari abokanka su zama mutanen kirki ayyukanka ka su zama masu kirki to a haka za ka zama abin koyi ga wasu kuma ya zama ana sha'awarka fattakullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun haka Allah maɗaukaki ya ce kuma ku duba zancen da na ambata ɗazu cewa walau a'jabaka kafratul khabith mutane da yawa yanzu in ana zancen musamman rikicewa a harkar addini sai ka ji wani yana cewa to aini abubuwan ne saɓanin ya yi yawa rikicin ya yi yawa malaman ma duk ruɗa mu suke yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kuma sannan ai gefe kaza ma ya fi yawa shi kawai zai tsaya a kan abin da aka saba kowa yake yi to wannan kar ya zama maka mizani ɗan uwa aljanna kake nema shi ko mai neman aljanna zai nemi shugaban masu shiga aljanna a ina yake shugaban masu shiga aljanna shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina hanyarsa take kamar da muka ambata babu wani alheri sai face ya koya mana to ka je ka nemo alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bautar Allah zikirin Allah karatun alqur'ani halin kirki rashin mugunta kyakkyawan ɗabi'a san maƙotanka, san al'umma, san zaman lafiya, da haka sai ka ga Allah ta'ala ya ɗora ka akan tafarki, kada ka damu da mafi yawan waɗanda suke aikata abin da ba daidai ba. Allah ya taimake mu, manzan Allah salama a wani hadisi yana cewa, La ya kunu ahadukum in ma'atan, kada ɗayanku ya zama in fassara yadda kuke fassarawa da Hausa? ɗan amshin shata inda aka faɗi wannan kowa san me ake nufi ba shatan ake nufi amma ana nufin duk inda mutum ya zama ba shi da ra'ayi irin nasa na kansa duk inda aka yi mutanen unguwarsu suka yi yiwu sai ya bi nan duk waɗanda su ne abokansa daga sun yi nan shi ma ya bi nan to kar ka zama haka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine imma'atan imma'atan shine wanda ba shi da ra'ayi amma abin da yake yi shine kawai yana yin abin da mutane suke yi ko mutanen gari ko mutanen unguwa ko kuma da duk waɗanda yake tare da su abin da suke aikatawa shi yake ganin kamar shine daidai to kar ka zama haka kaji yana cewa qalu ai sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mal imma'atu ko in ce kai afwan Abdullahi ibn Mas'ud ne yake faɗin wannan magana da ya faɗa sai aka tambaye shi ya aba abdurrahman me ake nufi da imma'a sai ya ce qala yaqulu innama ana ma'an nasi ni ina tare da mutane duk inda mutane suka yi to nan zan yi in ihtadaw ihtadaitu wa in dallu dalaltu in sun shiryu ni ma zan shiryu in suka bata ni ma in bata to wannan shi ake shine fassarar imma'atan kar ka zama imma'a ka zama kullum kana da bincike irin naka kana da ra'ayi naka ka binciki menene gaskiya akan abu ka bi shi amma in ka tsaya kana bin ra'ayin mutane to zaka tashi gobe kiyama zaka yi nadama a lokacin da nadama kuma ba za ta amfane ka ba yan uwa musulmi zance akan wannan lamari yana da yawa kuma ba za mu iya kammala shi a 'yan wannan lokuta takaitattu ba ga zafi da ake ciki za mu saurara in Allah ta'ala ya ba mu wata dama ma ƙarasa wannan zance muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin mutane masu kirki mutane masu daɗin hali mutane waɗanda Allah ke yabawa mutanen da za su samu falahi a duniyarsu da lahirarsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد